الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلام والصلاة وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله يو أصبر بيار قوة رمضان hijiran ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam biyu, wanda ya daidai da sha bakwai ga watan hudu haihuwa annabi Isa alaihi salam shekara ɗaya. mun dawo za mu ci gaba da karatun alkur'ani mai girma daga inda muka kwana jiya da fatan Allah subhanahu wataala ya mana muwafaka a cikin farawanmu da gamawanmu dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akram kallah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون هو الله والله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة مم.
وله الحكم وإليه ترجعون
Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa bayan Allah ya gaya mana cewa wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaftar ma kana lahumul khiyara subhanallahi wata'ala amma yashrikun ubangijinka shine yake yin halitta abinda yaso kuma yake zaba abinda yaso su kafirai ba su da wani za'i da za su yi ma Allah Allah ya girmama ya ɗaukaka game da dukkan abubuwan da kafirai suke mai shirka game da shi. Ubangiji subhanahu wata'ala sai ya tashi ƙara fito da wata hikima tashi wadda idan ba shi ba ba mai iya haka. Sai Allah subhanahu wata'ala ce wa rabbuka ya Rasulullah Ubangijinka shine Allah. Ya alamu ma tukinnu suduruhum Allah ya san abin da ƙirjinan kafirai suke ɓoyewa, wannan an sakarafin shekaran jiya ce, in na tafi ulhuda aka ni tafassan min arzina, idan muka bi shirya tare da kai za a ƙwace mana mulki. To, duk da Allah ya gama bayanin baki ɗaya ce, ya Rasulallah, wannan maganar da suka faɗa cewa mulkinsu ya hana su bi ka ƙarya suke yi. Ya alamu Allah ya san matikin nusudurau, abinda ƙyaujinansu suke koyewa. Allah ya san zukatansu babu komai sai ƙin alƙur'ani, sai ƙin gaskiya, sai yadda da gumarka. Allah ya san wannan. Wa ma yi ulinun, kuma Allah ya san abin da suke bayyanawa na cewa san mulkinsu da jagorancinsu shi ne ya hana su bi ka ƙarya suke. Gaskiyar lamari ba sa son su bi ka ne. Shi yasa suke ta wannan kauce-kauce in ka ce kaza, su ce kaza in ka ce kaza su ce kaza Allah subhanahu wataala ya fi dan adam sanin abin da ke cikin zuciyar shi kaga dai ai zuciya a jikin ka take kai zaka kulla tunani kai zaka kauda tunani to shi ubangijin da yake subhanahu wataala tun lokacin da ya halice ka ya halicci zuciyar ya kaddara mata yau za ta yi tunanin kaza kuma tunanin kazan da za ce kaza ne zai yiwu kaza ba zai yiwu ba kaga kenan zuciyar ta kama Allah ya fi ka sanin ta shi yasa wai ibnu ata'illah cikin manya-manyan malaman sufa yake cewa yana magana yana faɗin irin irin futuhatin da Allah ya mashi yake cewa wai kullum idan dan adam na kici kicin yin wani abu sai Allah ya ce mashi ibnu adama أريد وأريد ولا يكون إلا ما أريد فإن أطعتني فيما أريد وأعطيتك ما أريد فإن فإن أعطيتني فيما أريد أتعبتك ثم لا يكون إلا ما أريد الله يا كدان أدم duk dai kitikitinka ka shirya tunani a zuciyarka ko to kana nufin abu a zuciyarka ni ma ina nufin abin da nake nufi a zuciyarka Allah ce to dan haka idan kai mun biyayya a cikin abin da nake nufi to sai in baka abin da nake nufi ba wanda kai kake nufi ba ina fata ana fahimtar karatun tauhidi yanzu duk abin da zaka kulla insha Allah da an sha ruwa zan yi kaza zan kaza zan je ku kaza zan yi kaza da Allah na Allah zai yi ko naka kana iya shirya komai ai da an sha ruwa ne kan kan ku gama a shan nazo ko da ka sha ruwan kawai sai Allah ya jiwa maka gajiya shi abinda Allah ya kaddara kaka fita hayin shayi ka kwanta ka huta nawa yayu daka shi abinda ke cikin zuciyar ma duk tunanin da zuciya za ta tunanin daga Allah to shine ibnu Allah yake cewa to Allah yake cewa to in kai mun biyayya a cikin abin da nake so ce sai in baka wannan abin da nake so har yanzu baka da dama in kuma ka saba mana a cikin abin da nake nufi ce to zan wahalar da kai kai ta kici cikin sai naka yayu ko ba dai abin da zai yiwu sai abin da nake nufi wannan shine tantagaryar tauhid Allah subhanahu wataala duk abin da zuciyarka ta koyi komin kankanta shi komin girman shi Allah ya san shi to balle kuma abin da zaka bayyana ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza tsarin Allah ne haka ya gudanar da abubuwan shi ka dauki rayuwa irin ta Allah da irin yadda yake zartar da abubuwa shiga kasuwa kadai kana iya zuwa shago a kasuwa sai ka iske mai gida da yaro amma idan ka bi ka bi ka bi sai ka ga wannan mai gidan na yanzu yan shekarun baya bai isa ya kwashi shara a shagon baban wannan ba ko ba gani amma yanzu kuma ya zama shi da shugaba wancan da baban shi isa yanzu kuma shi ne yaro in ko da ya kamata za a yi ba har yanzu wannan isa kwashe shara shi kuma wannan ya ta mulki haka Allah yake a cikin sha'anin shi za ga dan mai mulki ya zama talaka dan malami ya zama jahili dan jahili ya zama malami dan mai hankali ya zama mahaukaci dan mahaukaci ya zama mai hankali haka Allah yake shirye lamarin shi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa a wani daga cikin sufaye ne ba hadisi bane yake cewa wai shi dan adam a hannun Allah kaman fatanya ce a hannun manomi kaje ka wasa fatanya kana zaka ce kai fatanyan nan zaki noma sai ka aje ta a bakin gona sai kai tafiyar ka gida in kaje ka dawo ina zaka iske ta ashe noma ba na ta bane noma nawa ne na kare haka nan idan kuma in za ka ɗauke ta kai noma ya kashe sauke fatan ya yau noman tudu za yi da Allah ta isa ta ce na kwari za yi ko kuma ka ce fatan ya yau gona kaza za mu ta ce ni gona ka ta isa to haka ɗan adam muke a wajen Allah duk abin da kaga ya gudana haka Allah ya shirya ka inna alhayri ne ayi biyayya ga Allah a gode mishi inna sharri ne kuma ka kakaba mu kanka laifi ka ce dole abin daga wajen ka yake dan ubangijinka bai laifi inda ka san duk ba duk abin da babanka zai duniya nan komin munin shi inda za a baka kai magana sai ka kare shi sai ko kuskure ne ko ba a fahimci ba ba ko kaza to Allah kuma ya kace shi ba haka bane kada kallo cikin kudurar shi ya zartar da wannan abun ba daidai bane mu dole ka ce alhamdulillah alhamdulillah ya kashe maka uwa a ce ya hakuri ka ce alhamdulillah Allah da dadi ya dora maka asara ai magana ce to wala shi haka shi haka Allah ya kaddara to Allah bai da alheri sannu wala kace alhamdulillah mun gode ba da ma kace ni me yasa aka kona mun shawo ba da ma kace ni me yasa aka gashe mun uwa ko ka isa to ya isa yi haka kamar misali ne yanzu kana zaune kawai wajen shekarar ka 40 ko 50 kawai sai baban ka zo cikin jama'a ya kade ka da ma da Allah da dadi amma me za ka yi alai gida ne dauki ga baba yayin haka ni na san abin da ne ku kyale shi kawai wataƙila ko baka san dalilin da aka yi ba za ka kare shi da kan mutum shi yake zuba to haka Allah yake a cikin lamura idan Allah ya zartar da abu na zahiri ko na koyi to daman ya san abin haka ya so ya zartar da abin iyakarka ka sallama mai a cikin abin da yake da shi ya lauma cikin da su doro ma yaulin wa huwa Allah shine Allah tilo guda daya la ilaha illahu ba wanda ya cancanta ya bada umarni ko ya bada doka ko ya bada wani iko illa huwa sai shi laula hamdu kuma duk godiya baki daya ta Allah ce duk abin da za a yi ma godiya to wannan da za ka yi ma godiya godiya ba ta shi ba shi godiya ta Allah ce idan mutum ya baka kuɗi cewa na gode to shi kuɗin shi ne waye bashi to ashe Allah ya bashi kuma Allah da ya bashi ajiya ya bashi daman ya kaddara yau ko ya shirya ko bai shirya ba sai ya kawo dubu kaza ya baka shi ma ba yin shi bane zaka in ka ce mai na gode ba shi ka gode mawa ba asalin wanda ya bada shi ka gode mawa an ce akwai wani daga cikin sufaye shi tunda ma'arifar shi da sanin Allah ta sa ya gane Allah shi ko me aka sai ce alhamdulillah in abu mai daɗi ya mai ce alhamdulillah in mummuna ya mai alhamdulillah wata rana kafin kowa da irin mutanen da Allah ke jarraba shi shi kawai ya je zai wuce gindin wata makera sai kawai ne ɗauko irin ziga zigin nan sai zo ya rinka tsira mai shi kuma ana tsira mai na alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ya ci wannan jarrabawa to ranar ya je zai ma wata mata irin wannan jarabawa ita ko bata san Allah ba sai dai wacce ce ko ubanta ya ta mutu ya ce ah baiwa Allah ya hakuri ta ce hakuri ya ce ashe in naki ce ta mutu alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah kaga me yake kira kai a wajen ka munna yake ko to ita ce ah malamin nan munna yake uwa ta to bari ne na rama ranan yana da almajirai haka za su sai gona sai kawai ta dama kamar ka ce ta dama horahe ta zuba goba duk wanda ya ci mutuwa ne yara sun ce gona sun ji ta biyu su suna za su hau sama a yaran malam ga wata ɗan faransa sha misali ce alhamdulillah shi na yara suka amsa ya ɗaya ce to wane ka ga abin nan da zami aikin nan da zami yana da wahala idan muka ci abinci za mu gaji mu bari mu gama cin abincin nan in mu gama aikin nan in muka gama aiki sai mu ci abinci mu dauka yan mu sai gida yace eh ka ko haka za a wancan hura mai guba ya suka aishi shikenan ɗaya ya hau sama yana tsara ice kawai ya zukutu yana watsowa kawai ya hannu ya kare sai aka bambara aka kinkimo shi sai gida ana zuwa aka ce mana ai wane ya kare ya ce alhamdulillah alhamdulillah irin wannan mata ta ga an tare su ai ce lahiya tunda ta san abin da ta aka ce wallahi wani yaro ne ya je gona kuma ya faɗo ya kare ce to me mala ya ce ce alhamdulillah ce ya ce alhamdulillah tunda bai mutu ba to da Allah da mutuwa da karewa wanne ne wanne ya fi sauki cewa to da ka komai naka ka mai da shi alhamdulillah duk musibar da ta same ka to ka rinka ganin cewa Allah ya yi maka ni'ima ne a cikinta, da ba haka ba da abin ya fi haka. In ka kare, watakila Allah ƙaddarawa ya mutuwa za ka yi, ko karaya uku za ka yi. To, amma albarkacin addu'a da gode mu Allah akan ni'imomi sai ya sauka ƙawa mai kwan karaya uku ya kai ɗaya, ba za ka gode mai ba. Yanzu misali sai aka yi haɗarin misali, sai aka yi haɗarin jirgin sama kana ciki. Misali ne, da jirgi ya kama sai Allah ya taimake ka sai kai irin fitowar nan ta kofa ka faɗo kana faɗowa ya ka karye a cinya ya za ka ce da kai da na cikin zai ce alhamdulillah to amma idan kuma keke ka hau kuma sai ka karye a cinya za ka ce alhamdulillah za ka ce alhamdulillah ba za ka ce ba saboda girman musiba Allah ke sauƙaƙewa shi ma keke da ka kuje ka ce alhamdulillah da ban yi ta kakaɗe ba to da ka lahu alhamdu godiya dukkanta a hannun Allah shi to akan maso gaba ne Allah ga gurin kana an gane ko lawal hamdu godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala a cikin dukkan lamura duk abin da kaga ya gudana duk abin da kaga ana yi kowane iri ne to a hannun Allah subhanahu wataala yake kuma shi ke badawa shi ke hanawa fil ula wannan godiya a wannan gida na duniya duk abin da kaga ya same ka to godiya akan abin ya tabbata ga Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa at-tahaddisu bi ni'matillahi shukr ayi maka ni'ima ma ka faɗi ni'imar ka ɗaya godiya ce ina fata an fahimta kawai Allah ya baka abu ko baka ce alhamdulillah baka ce ai Allah ya baka za godiya shi a baka kai shiru shine butulci wal akhirah haka nan kuma godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala a girdan lahira idan yan aljanna muka je muka shiga aljanna yan wuta suka shiga cikin gidan wuta daman da an shiga duk wanda ya gama dan uwan shi zai rungume shi sai alhamdulillahi allazi azhaba anna alhazana alhamdulillahi allazi azhaba anna alhazana godiya ta tabbata ga Allah da ya tafiye mana da bakin da Allah ya faɗi abubuwan aljanna ya faɗi abin da ake sai ce wa akhiru da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin da haka godiya ana yin ta a duniya haka nan amma babban godiya sai ka shiga aljanna ka tsallake akabatun nan guda bakwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce tsakanin dan adam da shiga aljanna akwai gate gate guda bakwai gate din nan guda bakwai manzo Allah ce mafi sauki a cikin su shine mutuwa mutuwa ta fi sauki ka san ko yanzu an ce wani ya mutu ga an hada karatun nan kowa ya tashi ai an yi mutuwa to ita ce mafi sauki ga mutuwa ga tambayar kabari ga tashin kiyama ga an san takardu ga tsayawa gaban Allah ga hawan saradi tukunna ga shiga aljanna wanda kowanne ɗayan ka kuskure gidan wuta za ka to mutumin da Allah ya ketare da shi da wa'annan baki ɗaya ji shi cikin aljanna tsalindin kuma an ce khalidina fiha la yabuna an hahiwala ko ba abin da ya kamace sai ya zama godiya ce ga Allah Allah ka ba mu ikon yi maka godiya anan ka ba mu ikon yi maka godiya in mun je aljanna walawul hukum kuma dukkan wani iko da zartar da al'amura baki ɗaya walahu na Allah ne, ba wanda isa ya zartar da hukunci kowane abu in ba Allah. Shi ya sa, kullum ake son mutum ya tarbiyya ya san Allah. Idan mutum ya tarbiyya ya yi marifa ya san Allah, to zai zama duk abin da ya gudana zai rinka ganin Allah ne ya gudanar da shi. Misali, idan ka tashi, in buga da abin da muka hiso kuɗi yau kana tashi za ka fito gida yau ne a wani ina gajiya lafiya lau sai ni koma ta in leda ce yan zakaci kana komawa zaure kai tunanin yan biyar biyar ne ga yan dubu dubu ne guda dubu yaya ba ya muna da farin ciki ba to kakka gode ma mai zakka a ba ni gode ma Allah ka ce to yau Allah kuma hutar da ni akai ba na je kasuwa ba alhamdulillah rannan Allah ya hukunta ba ya kai wahalar kasuwa ba ga 'yan dubu-dubu guda dubu. Hakanan kuma, da kuma kana fitowa, Allah ya kyauta, kana fitowa ka raba titi sai ɗan ƙasar ne saba da kai. To shi ma sai ka ce, Alhamdulillah, Allah ya kuma ba ƙaddara mu je kasuwa ba, kaga duk matan da za mu kalla wanda aka hana yau ba a ƙaddara mana ba. Ciwon bai ba ba a ƙaddara mana ba. mummunan kasuwanci alhamdulillah gwamma da na zauna gida an gane ko wannan shine sanin Allah ka kaddara duk abin da aka hukunta daga Allah yake wata ran luqman lakim ka ko luqman hasura gare a qur'ani ko Allah subhanahu wataala ya yake cewa isqal luqman libnihi wa huwa yabni la tushrik billah kada kai shirka da Allah da luqman na ma dan shi irin wannan tarbiyyar wata ran sai lukuma ne ya ce maɗan shi ya kai ɗana duk abin da kaga Allah ya yi daidai ya ce babu kome ya ce kome kaga Allah ya yi daidai ne to a wannan rana ana tafiya an je daidai wani guri da lukumanin ɗan shi suna kan doki sai ɗan kawai ya tsalle irin abin nan na matasa sai ya duro yana durowa sai ya duro kan wani tsutsige tsutsige ya kafe a kafa lukumani ya duba ya ɗauko ya ke ce mata abin cire matsayi fata in ya kamo wannan tsitsige sai ya kare ya ƙara ciki yaro jini ya ta zuba ya ta zuba ba su rabu da cire wannan tsitsige ba har sai da rana ta faɗi shikenan aka gyaggyara jini ya daina zuba yaron na ya goce to baba ka ce duk abin da Allah ya daidai ne yanzu wannan ma daidai ne sai kuma ne ce kwarai ko daidai ne wannan kuma ka gode ma Allah to a wannan ranar Luqman Lakib inda suka shirya zuwa sun shirya za su je garin wasu fajirai ne za su yi musu wa'azi ashe shi kuma Allah ya kaddara a wannan daren mutanen sun kai karshe wannan daren tsakanin magaraba da isha'i Allah ya saukar musu da azaba ko kaza ba ta yi ta garin ba shi kuma Luqman sun kaddara su je magaraba ta iske su a garin da sun isa me za a yi Guda Allah da taka tsotsuke da rashin tahiyar su wanne ne alhamdulillah. da haka lawal hukumu hukunci na ga Allah ba wanda isa ya hukunci a baɗini ba wanda isa ya hukunci a zahiri hatta a irin hukunce-hukunce da ake gudanarwa na mu'amalat na shari'o'i na abubuwa baki ɗaya to za ga cewa Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewa duk wani hukunci bai ba sai irin hukuncin shi sai ka ji Allah na cewa afa hukumul jahiliyyati yabghun wayan irin hukuncin jahiliya mutane suke ne sai kaji Allah ne cewa fala rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka mutane ba su da imani har sai sun sa ka zama shugaba a cikin lamarin to shi yasa zai zama duk wani hukunci da aka gabatar in dai ba qala Allah bane qala rasulullahi to sunan shi hukuncin banza duk irin wannan a ce an kai mutum kotu alƙali ya mai hukunci kaza in dai wannan hukuncin ba shi a ƙwar'ani ba shi a hadisi to da shi da hira a bakin kasuwa duk ɗaya ne hukuncin Allah shi ne hukunci Allah kaɗai shi ne mai zartar da hukunci kuma duk hukuncin da aka yi saɓanin na Allah to ranar kiyama ya Allah ya sake shi don labari aka yi da aka dukkan hukunci baki ɗaya yana ga Allah wa ilayhi turja'un kuma dukkan halitta baki ɗaya gare shi za mu koma a cikin dukkan lamura kacaniyar nan da kaga ana tafiyar da ita ta duniya wata juma'a da za ta zo za ka ba kowa ba kowa za ka duba in kai ma ba za ka ganin ba da kai ma ka tafi duniyar za ta zama ne kawai ga ta nan babu kowa sai shiru kamar na faɗa shekaran jiya sai alwahidul kahar sai shi kaɗai dan idan aka yi busar aka mutu an ce Allah zai rage abu takwas akwai annabi Musa akwai wani kashi ajibul zanai akwai malaika jibril mika'il israfil azra'il akwai amalatul arshi akwai ita al'arshin kanta daga nan sai Allah ya ce ma azra'il to su ma wannan da suka rage busa musu nasu su ma da ya zo mutu daga Allah sai azra'il ya ce to kai ma inda suka tafi tafi can shi ma a zara'ilin sai ya mutu a isra'ilin nake zai shi ma isra'ilin sai ya mutu sai an shekara fiye da arba'in tukunna ba Allah zai tare isra'ilin ke ɗauko ƙahonka ya ƙara ɗauka ya kakkaɓe a ce mai daba in ya busa ba kowa a ce busa kuma da ya busa kuma wannan busa wadda ya daman duk rayukan mu Allah ya tara su cikin ƙawar yadda ka san za ka yi tofi da miyo kawai haka ran kowa zai yi kuma kowa ran shi ya koma kuma an shekara arba'in har yanzu daga Allah sai ya kaho sai israfilu daga nan kuma an gama Allah ya ce ƙara busa daga nan za a busa fa iza hum qiyamun yanzurun sai ga kowa ya tashi ana ta kallon juna ka dukkan lamari baki daya halitta za a koma ga Allah dan adam tun da ka san zaka koma ga Allah zai ma hisabi babu abin da ke gaban ka illa banda ka bi Allah bin Allah shine abin da ke gaban ka yanzu da Allah ko wani mutum ne ya dauke ka ya je kai ka wani kamfanin shi yace ka kula min da kamfanin nan bayan shekara 20 zan zo a yi lissafi idan ka kula min zan baka kyakkyawan sakamako in baka kula min ba zan daure ka in kana da hankali ya kamata kai wasa kamata ya ka iya ka iya ya za a yi ran da ya zo ya ce maka ya gode da rashta ka amma ya kashen take wata rana yana nan zai dinga ganin ba ka zo a kamfanin wata ran sai kana kwantar kamfanin kana kayan kamfanin kana sai da da Allah in shekara 20 tai akwai wanda zai kwace ka a hannun shi to balle Allah wanda idan ya kama ka kadai yanda muka saka ka kabarin nan Allah ya ce to wane kai kaza kai kaza to shikenan to kai ta kwanciya na ba ci ba sha ba juyawa ba bacci ba gajiya kai ta zama ne yaran da na neme ka yaya kalli kawai ka faɗa kashe za ka kwanta a kai idan ka dire baka juya ba in ka tashi sai kai kwana da kwanaki tana ci to yanzu fa kabari akwai wanda ya fi shekara dubu shida yana kabari kwance kuma yana jin abin da ake to kaga kai da Allah ya taimake ka cikin al'umman manzon Allah wanda an tabbatar da cewa kowa sai ya ɗara shekara dubu a kabari kowa ko ‘yan tashin kiyama sai sun ɗara shekara dubu za a tada mu aimanin tafi. To, ya za ka yi da wannan kwanciyar? An saka ka, masoyanka ke cewa tsara ice can gun ya yi shara-shara. Kai ina tabarman nan gada a koma, ai ta roba ce a ce a sa mai hakan. Kana ji masoyanka na cewa a ƙara ƙasa can ba a toshe ba. Wannan soyayya ce, to kuma in ba su yi haka ba ya za su yi da kai rufi kana jin takalman su suna sai an jima tun kana jin su kai daina jin su in ka daina jin su kuma ba abin da zai amfani ka sai abin da ka aika to yanzu wanda ke da wannan tashi hankalin a gaban shi me kamace shi ka bi Allah ka koma ma Allah abinda Allah ke so kai kokari ka yi shi iya ikonka saban Allah ka guje ma saban Allah matuƙar gudu maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa arziki yana biye da dan adam fiye da yanda ajalin shi ke biye da shi maza Allah sallallahu alaihi wasallama yace wallahi da zaka ga ajalinka da yanda yake gudun neman ka maza Allah yace wallahi ba za ka yi gurin ka dauki abinci ka ci ba misali misali yanzu a ƙaddara laifi kai ma gwamnati sai gwamnati ta ce duk inda aka ganka an ba jami'an tsaro duk inda suka ganka ba kama ka za su yi ba su kashe ka Allah in kana da hankali ka zo kamar gindiran abawar ɗin nan ka ce na gaji bar kwanta na bacci in kana da hankali za ka yi wannan ko kuma ka dinga tambaya wa ina ne barikin sojoji wallahi ni na gaji an ce akwai wata inuwa nan bari je ta in zauna za ka yi wannan to ajali guje yake neman ka yake wani na ina a ce ai ya je Kano bi ka in ya je Kano a ce ai ka dawo Sokoto ya bi ka din ka yake kawai so yake ku gamu to kai da ke cikin wannan tashi hankalin menene naka na sha faɗan kissar Sayyidina Rabi'at al-Adawiyya Rabi'at al-Adawiyya babban waliya ce wadda kullum da daddare sai ta yi nafila raka'a dubu kullum amma ita ba so take Allah ya bata aljanna ba ba wata bukata take ita ba abinda take so ranar kiyama manzo Allah ya ce mu mutanen kiyama a dakata a kallo nan kowa ya kallo shi a daga wannan matar a daga ta ce to ga mace nan cikin al'umma ta kullun sai ta nafila raka'a biyu ku sauran al'ummate ku kawo min irinta ya rasulullahi a cikin al'ummata kama za mu irinta ai da aiki zai zo munan da aka tara nafilan mu da rike za ta yi dubun to rabi'atul adawiyya dinnan saboda tsoron Allah bayan mijinta yayi wafati ta dade ba ta aure ba sai ibada rannan sai manya manyan malaman garin suka yi shawara to ne kamata abin matan malam wani ba shi aure ba saboda tarbiyyar da ta samu daga wajen shi din wani aure ta zai amfana da mu da wani abu to aka ce to duk wanda aka ce ya ce to zan yi shawara in ya je ji irin ibada ta sai ce bai iya ka aure mata kullum sai ta nafila raka'a dubu kaga ai kai ma dole ka zafa to shikenan sai aka ce to yanzu dai duk ƙarshen abu dai akwai Ahmad bin Musayyib akirul mutakaddimin aka ga mukalla dai mun ittifaqi dai kai zaka neme ta ya turje aka ce a'a kai ne dai to kuma zo mu je aka je aka yi mata sallama ce to masu fatawa ce ta addini ta shari'a ko masu fatawa ce ta sanin Allah sai suka ce mu duk ba wannan ya kawo mu ba zawarawa ne mun zo neman aure ce wajen wa aka ce wajen ta ce to ina hitowa ta zo hadi mata ta ja labule ta zauna ta ce su wane ne ta ce ai su malam wane ne malam wane aka raku Ahmad bin Musayyib neman aurenki ce eh gaskiya aure sunna annabi amma ina da wasu tambayoyi idan kun bani amsa za a yi aure yanzu ma za a daura aure kan gobe kuma an sa ba magana aure zaka wa zan tambaya tunda an san hali a ce to ya tambaye an botin da shi muka hau domin ya tambaye ki yadda fa misalin abin yake kamar yanzu ne a ce za a yi kaje wani abu sai a ce a misali sai a ce shehu ɗaya rubuci ya ce to yana da tambayoyi zai tambaye ka na ilimi kana da kwanciyar hankali shi kenan ce to tambayar farko da zan ma ango wai lokacin da Allah ya halicce ka bayan ka kwana arba'in guda hudu a cikin cikin mahaifiyarka manzo Allah ya ce ana turo mala'ika a rubuta arzikin mutum kuma za a rubuta in dan aljanna ne za a rubuta mumin a goshin shi in dan wuta ne za a rubuta kafir a jikin shi zaka ramkalla kai wannan rubutun na goshinka tunda akwai masu ganin shi shin muminu kake gani ko kafira kake gani ce to kwamitin lawan na ai gaibu ne ce to ni ina ganin nawa da haka kaje na farko ya kamata ka gano goshinka mumini ne ko ko kafiri na biyu idan ka zo mutuwa an ce mala'iku za su zo in ɗan aljanna ne za a yi sama da ranshi in ɗan wuta ne kuma za a yi ƙasa da ranshi aka ramu kallakai idan suka zo ƙasa za su yi da ranka ko sama za su yi da shi shi to ai wannan ma dai gaibu ne ba wanda ya samu sun aka je tambaye kabari an ce an tambaye mutum ya bada ansa za a ce mai yi bacci irin baccin ango in ko mutumin banza ne za a buga da wata irin guduma to kai baccin ango za ka yi koko bugun ka za su ce to ai wannan ma gaibu ne sai ce to an tashi tashin alkiyama Allah ya ce wa amma man utiya kitabu bi yamini fa sawfa yahasabu wa yanqalibu ila ahli wa amma man utiya kitabu wa azhari fa sawfa akramuka Allah kai yanqalibu ila ahli masarura ne koko da usa gora ne za a baka littafin ka da da'a za za za ka fuskanci iyalanka kana munna ne ko kana to ai wannan ma gaibu ne to akramuka Allah an zo za a bada takardu za a bada ta dama ga mai imani sai aljanna mutumin banza za a bashi ta kai a dama za a baka ko a hagu shi wannan ma gaibu ne sai to tambayar karshe idan an je an hau sara'i manzo Allah ya ce wasu za su fada wuta wasu kuma za su tsallaka su shiga aljanna to aka ramu kalla kai wuta za ka fada ko ko aljanna za ka tsallaka to da yake ka san tambayar gwani da gwani sai ce to in son zuciyata ne dai tsallaka aljanna in kuma ubangiji na ya kaddara in tafi wuta wutar zan tafi bayan da zan tace to yanzu wanda ke da wannan tashin hankalin a gaban shi har shi ne zai tsaya ya aure in dai wannan abu ai za a yi kowa to yanzu mutumin da ya tsaya kai aure kai kaza kai kaza kana da hankali kuwa akwai hankali to aka wa mukiya da haka babu abin da ke gaban ɗan adam illa banda ka ranka ganin tashin hankalin da ke gabanka da musibar da ke gabanka da abubuwan da zaka fuskanta ka zage damtse ka da rayuwar duniya ka an ta raba ka da Allah na makaram قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء نعم أفلا تسمعون Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa kul ara'aytu ka gaya musu ya rasulullah ara'aytum wai me kuke gani in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan idan Allah ya sanya muku dare matukan zamani ya zama koyaushe 24 hours ɗin nan koyaushe kawai cikin dare ake ba rana koyaushe cikin dare rayuwa za ta yi daɗi ƙarye sha biyu rana dare ne ƙarye biyu rana dare ne koyaushe dare ne kuma Allah ya sanya wannan daren ila yawmil qiyamati zuwa ranar tashi alkiyama kullum ba ba lokaci sai dare kawai yaushe za ka yi azumi yaushe za ka yi bacci yaushe za ka je gona to kaga dai ko gona ai da coci la ko ai ko to za ka je ka kama noma ne cikin du dole ya kata na ji coci la da za ka ga abin da za ka sare da wanda za ka bar Allah ya ce to in yi maka wannan ila yawmul qiyamati har ya zuwa ranar tashin alkiyama man ilahun ghayrullah wani Allah ne wanda kuke cewa Allah ne ba Allah ba ya atikum bi ziya zai zo muku da hasken rana akwai shi Allah ya ce to afala tasmauna yanzu ku wanda ake kira zuwa gaban Allah ba kwa jin abin da ake faɗa ne duk gumankan da ake bauta mawa ana cewa su ne alloli babu gunkin da yau Allah zai ce to zan yi rana ya ce a ni ko ban yadda ba dare za a yi ko akwai shi Allah ce to afala ta fauna ba kwa jin magana gaskiya ba kwa jin abin da Allah ke faɗa na'am ورأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله يأتيكم بليل تكفرون فيه أفلا تبصرون الله سبحانه وتعالى يقول يا رسول الله كجاء مسو قل كجاء مسو أرأيتم وين زمي كوكي غني in ja'alallahu alaikumun nahara sarmadan idan kuma Allah ya sanya muku wuri matukar zamani ba ba dare sai rana kawai lokacin zaka ce magaraba ta yi zai ga rana na nan ko zawali ba ce ba lokacin za ce sha biyun dare dare ya fara tafiya sai ga rana na nan ko la'asar ba ta kai ba ko yaushe rana ce yaushe za a yi bacci yaushe za ka je ka gaci yanda Allah yake cewa waje Allah laila libasan waje Allah nahara ma'ashan yaushe ne zaka gaji ka zo ka kwanta kaga ba ma magana a cikin gida idan kawai inda ka ji bacci ya buge ka kai ka tashi ga rana kwanya lokacin da zaka tashi lokacin zai ce bari mu kwanta lokacin da wani zai tashi lokacin akwai natsuwa a cikin wani Allah ya ce to yanzu kuna ganin idan Allah ya maida muku rayuwar ku ta wuni kawai zuwa hattashin alkiyama man ilahun gairullah wani Allah ne wanda ba Allah ba ya atikun bilailin wanda zai zo muku da wani dara taskununa fi wanda za ku samu natsuwa a cikin shi afala tubsirun Allah subhanahu wataala ce wai ba za ku lura ba ba za ku kalli gaskiya ba ku gane gaskiya akwai hikima a cikin rana akwai hikima a cikin dare babban hikimar rana shine kaga haske wanda rayuwarka za ta amfana da shi saboda rayuwar da ba ta samun hasken rana tana da tawaya ka ɗauka tun daga gona ka je ka samu masara ka shuka a inuwan mangoro ka samu wata ka shuka ta a tsakiyar rana idan Allah ya kai mu kaka kaga wacce ce za ta yi amfani to kai kanka ka je ka samu misali wata inuwa wadda rana ba ta zuwa mata tun daga guduwar rana kana nan har rana ta faɗi in rana ta faɗi ka dawo ka zo gida ka kwanta in ba kai za a baka kwana uku kana wannan an kai ka asibiti saboda wannan ranar da Allah subhanahu wata'ala ya da kake jin da zafin nan da sauransu ba Allah ya yi ta bare dan ya takura mana a'a yayi ta ne domin ta kare mana wasu cututtuka da ke cikin misali dauki ciwukan da dan adam ke yanzu akwai ciwukan da likitoci sun gano ba sai an sha magani ba maganin su kawai a fita rana in ka fita rana ka samu lafiya za akwai wani ciwo da ake haihuwar yara da shi wanda zaka jikin yaro yayi yalo ido yayi yalo fata ta yi yalo to wannan bai da magani a likitanci illa wanda maganin shi kawai idan rana ta yi mai ciwon a ɗauko shi a shanya shi wannan zafin rana shi ke zuke wannan cutar sai ga yaro ya samu lafiya to da aka je inda ba rana wannan za su warke haka nan hatta wannan abincin da kake ci yanayin zafin rana na ƙasashe yana ba da fa'ida abinci da amfanin shi fiye da ƙasashen da ba su da rana. Misali, ɗauki ko da ƙasanmu nan ta Najeriya, wannan masarar da ake shuka a gona, za ga tana da yanki-yanki. Yanzu ko ɗan yankinmu nan, inda ake masarar nan, daga na abin da ya shafi jihar Kaduna nan ya shafi jihar Zamfara, ya shiga cikin jihar Kano ɗin nan ya haɗa da jihar Katsina, za ka ga masararsu da ake shuka tana da bambanci ma'abotan abin da sun saka ta suke yi a ce wannan in yake kaza ce idan ka kula masanan yanayi sun gane zafin ranar lokacin ya fi zafin ranar wani waje shi yasa sai amfanin ta ya fi nauyi masu ilimin kimiyya yanzu manoma da ruwa ya zuba ba taki ake nema sai ka ji ana cewa ai na zuba taki da yawa to takin ba shi bane idan ka zo ka zuba wannan takin shi taimakawa da yake ya jawo sinadaran rana zuwa ga abin da ka shuka kawa taki bai da amfani sinadaran rana suke biyo wannan kanshin takin sai su zo sai su yi ma shuka ka amfani ai yanzu ka kula wacce shukar da ka shuka a inuwa idan za ka shekara kana zuba mata taki tana abin kirki to sauran na rana ne yana daga tasirin rana ga ɗan adam duk lokacin da ɗan adam ya daina shan rana to an tabbatar cewa rayuwar shi tana takaituwa kaddara yanzu ya ayyuwa nasu irin wanda ka buga nan a rana ka buga nan ka buga nan ka buga nan da ka samu wani mai rayuwa cikin EFC kuka yi awa ɗaya da shi a cikin rana ka ga yadda zai zama ko ba gani sai ka ga mutum har mutum amma da ka ga jikin shi ka san bai da lafiya saboda bai shan rana kai yanzu hatta cututtukan da ake fama da su ciwon suga ciwon hawan jini ai su ne dai abin da suka fi Allah ka je ka samu masu bugun dutse da masu faskare suna yi to saboda me wannan ranar da suke sha wanda yanzu likitoci a ciwon suga sun kai ga cewa ma in mutum na da ciwon suga sauran shi kawai ya rinka tafiya a rana in mutum na da hawan jini ya rinka tafiya lokacin da rana ba ta zafi ba to to kalli mutanen ƙauye wanda kullum a walce suke zaka ga waɗannan wahalhalin da sauransu ba su da shi sun sha rana sun sha wahala sun jijjiga jininsu Saboda wannan shine sirrin da Allah ya yi wuni, ya yi wuni ne dan ɗan adam ya amfana da shi. To idan kuma ya ban mai wunin kaɗai, to kuma zai cuta a rayuwar shi. Da ita rayuwar ba natural ba ce tana buƙatar caccanzawa. Haka nan dare. Shi kuma dare Allah ya yi shi ne kullum dare dan kai su kola rayuwarka. Yanda ka za ka ɗau rigar ka sa omo ka wanke, yana daga cikin hikimar dare. idan ka je ka yi dako ne ka sha rana ne ka je gona ne da dare ya yi da ƙyar za ka dawo gida da ƙyar za ka ci abinci amma da ka kwanta kai bacci ƙarfe uku na sai ga kuma ka zabara ka ƙosa gari ya waye dutsen nan da ya gaji yadda kai jiya ka je ka ƙara ka fasa shi to wannan idan ba Allah ya yi konishin ɗinka ba ya wanke ka yi ma shushaina wannan gajiya an wanke ta gobe za ka iya koma a kula yanzu idan mutum talaka ne yana ɗan jin zazzaɓi zazzaɓi wanda in ba talaka bane zai ce ai ta ƙara mai ruwa sai ce kai ai da ni zazzaɓin nan malam na ɗauka tanya ta ai in kai kunya ɗaya ne jiki ka sharɓa ban ƙara ganin zazzaɓi ba sauran na cikin nan yanzu ɗauki wani abu diddi a ƙara fito da bayani ba kwanan nan aka yi ta rigimar corona corona ba to duk duniya waye da yin corona babu mura ce mai kama makogwaro ta rike mai toshe hanci ta hana numfashi sai ta je ta samu shi ma zaune wanda koyaushe suna cikin AC ba za shiga rana ba sa wahala da Allah idan mura ta samu irin wannan ya ake mutumin da zai sha ruwan sanyi ya shiga AC bai aikin wahala sai aka ce mura ta kama shi me zai auku to shi yasa kaji turawan duniya sun ta mutuwa mura ce kawai amma kai yanzu nan damun da ka ji wannan makogaran kai a ce samu citta ka kauna ka haɗi kada ku wuce gurin in ka ji hanci ce wallahi mura nake ji amma ba ka gani da ka dau guduma ka dabgun karye kai gan gan gan sai ka fara wani kakin majina an wuce gon kenan to duk irin waɗannan abubuwa akwai sirrin Allah a ciki kuma yanzu ka auna wannan rana wannan wunin da Allah ya da daren nan awa sha biyu ne amma awa sha biyu nan akwai yankin ƙasashen da kullun daren su dan gajere ne yanzu idan ka wuce irin ka wuce Saudiya ka nufi wajen Iraki Kuwaiti Iran nan yankin za ga daren su bai da tsawo ko Saudiya daren su bai da tsawo to wannan wunin shike da tsawo saboda suna kusa da mahuda rana daren su kuma dan kukud ne da rana ta faɗi to za ta yi maza ta dawo ta fito sai ga wasu daransu bai biyu awa takwas akwai wanda daransu ma awa biyar ne kama wajen karin iran da an kwanta ne dole a tashi gari ya waye kuma nan in kai gaba ka wuce mu kai yammacin duniya su kuma za ka ga su kuma daransu ya fi tsawo su kuma ranar ce ba ta da tsawo to amma mu a yanayin afirka sai allah subhanahu wa ta'ala ya wata hikima da yake ya samu ne za mu fi shan wuyar duniya to sai ya mana yanayi madaidaici duk yanda za a yi wuninmu bai gaza awa sha ɗaya duk yanda za a yi daranmu bai wuce awa sha uku wani lokaci rana ce awa sha uku dare ya awa sha ɗaya wani lokaci rana ce awa sha ɗaya dare ya awa sha uku to wannan duk hikimomi ne na Allah a cikin wuni da kwana amma kuma babban hikima da Allah ya canza ma dare da rana don kai ibada kala biyu shi ne hikima da rana kai azumi ka bi Allah kai ayyukan alkhairi da daddare kai qiyamul layli kai zikiri kai abubuwan da Allah ke so wannan shine hikimar yin dare da rana kuma wurin nan da kwana akwai daga cikin malamai wanda suka ce halittu ne guda biyu Allah yi dare tafiya yake wuni tafiya yake yanda ka san mai hasken cocila yana korar duhu to haka dare ke koran rana yanzu dare ya biyo rana yana ta turata yana ta turata yana ta turata akwai wani hadisi manzo Allah ya ce wannan wunin idan dare ya zo ya koran rana to rana za ta je karkashin al'arshin Allah ne sai ta tasbihi shi kuma dare idan ya fara tafiya sai ta dawo sai ta tun yana tafiya tana bin shi har sai ta karfin da za ta rinka tura shi tana tura shi tana tura shi lokacin da zai ce shi ma ya koma karkashin alharshen Allah sai ya nabba ya zikiri ita kuma ya tsoro ta nata wasu malaman kuma suka ce a wunin da daren zagayawa suke kamar yadda ka san na zagayawa ita rana daban wuni daban ita rana matsayinta a wuni kamar fitila ce yanzu idan ka samu irin security life din nan sai ka zo ka samu wani babban fili ya ka kunna ta yala ko tsakiyar dare duk wanda ya zo zai wuce musamman ma irin mai rumar din nan da ya zai ka ta tsara mai haske wai tana korar duhu ko haske ne to haka rana take ita duniyar tamu ita ce ke tafiya dinnan mu yanzu tafiya muke rana na tsaye wuni na tafiya to idan wuni ya taho ya taho ya taho ya zo sai rana na haska shi to da ya ɓaci sai haske yanzu shi ne hedare yanzu haka abubuwan suke tafiya inda za ka gane wannan a hankalce yanzu idan ka samu irin motar nan mai tsada zai ka ce kana son ka yi buɗe baki a kan ka ce ma direba to hayya aka samu titi lafiyayye ya rinka zura gudu da Allah da ta hango gilas me za ka ga tsuntsaye me za ka ga itatuwa na yi gudu kai kana ne kana zaune to suke gudu ko kake gudu to yanzu da kake ganin duniyar zaune mu ne ke gudu ita duniyar tsaye take ina fata an fahimta to da haka akwai sirri a cikin dare akwai sirri a cikin rana shi za ka ji Allah ya ce ma annabi inna rabbaka ya'lamu annaka taquma adna wa nisfahu wa thuluthahu wa qa'ifatan min alladhina ma'ak to da haka abinda ake nema da dare ba an yi dare bane dan kawai a kwanta ai ta bacci a'a an yi dare ne don a tsaya a ji Allah. Wuni kuma an yi shi ne don a je a nemi abinci a kiyaye iyakokin Allah abinda Allah ya ce a yi a yi cikin shi abinda Allah ya hana a hana a cikin shi. To kaga ashe caccanzawar dare da rana inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Akwai ayoyi da zaka lura. Kuma ko babu komai. Kai dan adam ba ma sai an ce ma ka lura ba. ran da Allah ya halicce ka mala'ika ya rubuta a hannun damanka za ka yi wuni a duniya za ka yi wuni miliyan kaza da dubu ɗari kaza ke ka gani e ka gani e ka gani e to rike da kyau a cikin cikin mafi ka yi kari sai ya rubuta a na hagu za ka yi dare miliyan kaza da dubu ɗari kaza da ka gani e ka gani e to rike sai ka rike ba ka ake haihuwar yaro ba wai na abin da yake cewa kada wurin nan ya zo na riƙe shi kai ya tafi kada da wannan ya tafi na riƙe shi da an kwana ɗaya sai wani ya fit nan ma sai dare ya fit haka haka haka to tun yana ganin da kai abin da ya ce ya za su sai ya sallama ya buɗe tafin hannun shi kawai su ta tafiya bayan da to kullum kai kana cikin sallamawa ne bayan da za ka yi kawai kamar yanzu ka ka ka sai ka sai jarkan mai ko ka je hawan bene kawai sai ta sukuto ta bakin ya kwance ta gangaro me zaka iya yi to aka rayuwar ka take ba ka da abin da zaka iya yi rayuwar nan tafiya take tafiya take to kai kokari dan abin da ya saura ka bi Allah subhanahu wataala Allah ka ba mu ikon bin shi ومن رحمته ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ومن رحمته الله سبحانه وتعالى yana daga cikin rahamar da Allah ya yi mana ja'ala lakum al-laila wan-nahar Allah ya sanya muku wuni kuma ya sanya muku dare ga dare ku huta ga yini ku nemi abinci litaskunu fihi dan shi daren nan ku samu natsuwa a cikin shi wali tabtagu min fadlihi kuma dan ku nemi falalar Allah subhanahu wataala a cikin dare wala allakum tashkurun kuma dan ku gode ma ni'imar Allah subhanahu wataala wa'innan ni'imomin da ya muku da dare idan dare yayi ka gode ma ni'imar Allah da ya maka ta rana idan rana ta yi ka gode ma Allah da ni'imar da ya maka ta dare daga cikin bayin Allah kullum suna fassara wannan ayar da hadisin manzo Allah da yake cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku yi makan ku hisabi tun kafin a muku hisabi idan yanzu ga shewa asabar rana ta hudu tun bayan karfe shida, kuma za ta fadi shida da wani abu awa sha biyu da wani abu to wannan wani da Allah ya maka daga sallan magariba ba cewa za ka Allah ya kai mu lahadi ba a'a ka kalli rahamar da Allah ya maka ta wuri shin azumin nan da aka ɗauka yau na biyar ga wata izu nawa ka karanta na ƙur'ani zikiri dubu nawa kai salati dubu nawa kai hailala dubu nawa kai sadaka nawa ka bada sada zumunci wanne kai ka je janaza ka gaida mara lafiya ka taimaki ɗan uwanka sai ka aji to laifuffukawa karya nawa kai hassada nawa kai gulma nawa kai annabi manci nawa kai sai ka lissafa to sai ka ga da ladan nan da zunubin nan wanne yafi yawa sai ka ga lada ya fi yawa alhamdulillah Allah na gode maka wannan zunubin kuma kai ta istighfari sai Allah ya kankare maka shi to yanzu kuma dare ne gaban ka sai ka dage kai ibada kai ibada da ladan ya ce as-salatu khairun minan naw sai to alhamdulillah to bari mu ga kasuwancin da ne a dare na yi sallar isha'i na yi sallar magariba da dare na yi isha'i na yi nafilfi na yi tarawi na yi karatun ƙur'ani na yi kaza duk sai ka lissafa idan ka gama lissafawa sai ka ga aikin alhairi nawa kai aikin zunubi nawa kai wataƙila sai ga zunubanka sun fi yawa to da haka rana tana nuna maka ka yawaita istighfari kuma ka yi aikin da zai kankare zunuban da ka aikata cikin jama'a wannan shine hikimar dare da rana da Allah ya mana wannan rahama dan me dan mu gane rahama ce ga Allah ko mu da yafalar shi wala allakum tashkurun idan aka yi haka kuma hakika za ku gode ma ni'imar Allah ni'imar da Allah ya muku za ku gode mata haka Allah mun gode maka ni'imar dare da kai mana da ni'imar rana da kai mana ina ganin alhamdulillah ne ya kamata mu kwana saboda lokaci sai kuma Allah ya kai mu rana ta gaba da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan su wanda ko muka yi kuskure muka yi zunubi Allah ka yafe mana Allah ka anshi azumin mu Allah ka anshi ayyukan mu ayyukan mu na alhairi Allah ka anshe su kuma alhamdulillah kamar yadda na faɗa jiya mun gudanar da tallafin marayu kuma alhamdulillah abubuwa sun yi kyau matuka an gabatar da tallafi kusan maraya kusan ɗari biyu a yau ɗin nan ba wanda ba a ba shi abin da ya tayin mu naira dubu biyar ba ya ma haura haka kamar mata ko a tabbata aka ba su ta haura dubu biyar an ba su atamfa an ba su takalmi an ba su abinci kuma duk wannan abin an yi shi ne don neman yadda Allah to muna roƙon Allah ya amsa mana kuma dukkan wanda suke ba da tallafofi da gudunmawoyi a cikin wannan abubuwa Allah ya saka musu da alhairi yan kwamitin da suke ta wannan ɗawainiya Allah ya saka musu da alhairi kada Allah ya gajiyar da su Allah ya sa idan na gaba ya zo ko mu ninka mu ninka mu ninka duk wanda ya bada tallafi Allah ya sai ba sai an ce wane wane wane wane ba Allah ya san su kuma kowa Allah ya saka mushi da alhairi Allah ya maimaita mana da haka yanzu ko mun ɗora asusun na gaba da haka a dage a mai da hankali kun ga yadda rayuwa take ba ga mun yi wannan tallafin da wasu yanzu gashi dai yau a ce masa to an yi to da ka haka yanzu babin marayu an kulla littafin kudaden da kuka bada an bada ga ladan maganar ladan marayu ba zai kara shigowa ba kai ko yanzu an baka dama za a yi na baɗi da kai da Allah da kai da zuwa ya ci nasara da haka ɗan uwa ayi kokari Allah ya gyara mana assalamu alaikum rahmatullah akwai tambaya wa alaikum assalam rahmatullah na'am na'am Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. To malamin ne yake cewa mutane ne suka farka za su yi sawar. Sai suka rasa agogo ba wata alama. to sai aka ce to ayi sawa kuma sun so san abinci suka ji as-salatu hayrun minan nawm to nan ka sai yanzu as-salatin ta zama akwai ta Allah akwai ta yan bani nafiya ko yawa yanzu misali mutum ya tashi karye hudin dare ya ce as-salatu hayrun minan nawm wannan ba gaskiya ba dan lokacin sallah ne ba lokacin nafila ake so kai in ko baccin ka bai ishe ka ba ma ka ƙara miƙewa kai abin ka ba ne kai dai kai rago ne kawai da haka masu kiran wannan assalatin da Allah ni da za su ji shawara idan mutum ya ce assalatu haram min naumin ya gama ya yi ta wani mutum nan ko bayan ya ce assalatu kuma ya ce a tashi a yi zahar yanzu karhe kaza kaga ya ce muku lokacin sallah ne ba amma ka ce assalatu haram min naumin ka yi shiru ka ka cutar da al'umma To da haka tambayar kamala abin da ya kamata har yanzu dai idan sai suka gane cewa wannan as-salatin ta ɗan bani na iya ci to shikenan azumin suna nan lahiya amma suka gane a as-salatin nan wata alfijir ya hudo ci to shikenan azumin su ya kare saboda lokacin da muke cewa as-salatu ba daidai lokacin da alfijir ke hudowa ba musamman dai mu kamar nan yankin in ka ji ma masu wannan asalatin ta sallah sun fara akalla alfijiri zai kai minti goma da hudu daga in irin wannan ne sai a kame baki in Allah ya kai mu bayan sallah ya ara mu wannan azumi in ko irin waccan ce ma ya gama asalatin shi kace ni ko mun sauran kokon nan in karasa kokon ka ka ci gaba da hidima insha Allah amin wa alaikum salam na eh eh eh eh to shi karatun ne har yanzu ne ba dan daddala yin shin batu na da da ka san masallacin suna da kwamitin su ko to he kwamitin su sun shirya to kuma dan sun shirya to shi kenan za a ci gaba an gane ko insha Allah wa alaikum salam na'am na'am eh eh tun da shi ma hukaci ne eh na'am da aka ce mai to gaskiya wannan dubu goma da zai kara eh to ba a so saboda haramun ce za a ci mm sai ya ce to a gaya mu mai wannan kudin shi ya ji daɗin wannan abin da ya mai Mm.
amma wannan dubu goma ya ji daɗin da ya ji ya ba shi ita kyauta to Mm.
ya wannan dubu goma ta ke To, tunda ya ce ya ba shi kyauta, ba laifi. Manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya anshi bashi raƙumin wani mutum. Da ya tashi zai maida mai raƙumin sai ya ba da wanda ya fi nashi wanda ya ansa. Ya Rasulullah, ai wanda ka fi, wanda ka bada, wanda ka bada ya fi wanda ka ansa ya ce, ai mafificinku wanda ya fi iya biyan bashi. An gane? To da haka idan dai ya yi don Allah ne, ya ce ya bada kyauta babu laifi amma dai ai sharadin ne a ce zai bada wannan gaba sunan ta haramun insha Allah Allah ya mana muwafaka wa alaikum assalam so shi abin da aka rawaita cewa manzo Allah na barin sahur yana gama sahur kamar yanda daga gama sahur ɗin shi zuwa ta da sallah ana za a iya karanta aya hamsin kamar dai ka ce minti biyar misalin aka tabbatar da cewa misali alfijir na huduwa karfe biyar dan ka kai hudu da hamsin da biyar kana cin abinci ba kaɗan an gane to amma dai yanzu duk da haka tunda an san dai alfijir ɗin na huduwa biyar da da minti shida ko to he kai kokari kai kuma dai duk arhad dai insha Allah kar dai kai da biyar ta yi ba ga masa ba saboda shi wannan hudu albijiri din yana haituwa kare kaza ijtihadi ne, ba hadisi bane kokarin masu ilimin ne suka ce haka ka gane idan ka zo aka ce ma bakin masallacin nan an jona wuta kakka matsa kakka kakka je bakin masallaci to abin da ya kamace ka kakka sauka falta an gane yawwa da haka in an ce alfijo na huduwa kare biyar da minti kaza to kai kokari biyar saura ka gama sauran Allah ya mana mawaka Allah ya biya dukkan bukatu Allah ya tsare mu Allah ya yi ayyukan mu. da abubuwan da suka dami mu Allah ya mana magani abubuwan da suka yi mana kunshi Allah ya sauƙaƙe mana su. Allah ka haskaka mana lamarin mu. Allah ka san hana mana Allah ka san abubuwan da zamu yi mun hazin abubuwan da zamu yi mun sallah lokacin da ya damu ka sallah Allah ka yi mana magani matsalolin da suka damu a sannan na kashe-kashe da ta'addancin nan ko da ke da ana jin sauƙin abu ko Allah ka ƙara sauƙaƙa mana shi ko ina Allah ka zauna da mu lafiya. Fatiha Islamic Fatiha